ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwanan wata 23 ga watan 27 ko 27 ga watan safar shekara 1448 hijira ta manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne dace da sha uku ga watan bakwai shekara 2026 shekarar miladiya na? shekara miladiya ko? 27 na ma an samu na tun da dai an gane alhamdulillah yan uwa za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na alkaba'ir wallafar babban malami shamsuddin zahabi alaihi rahmatullah idan ba a manta ba wancan sati da ya gabata mun tsaya ne a cikin kabira ta arba'in da ɗaya kabira da malam ke mana bayani game da at-takdhibu bil qadri ƙarya ta ƙaddara wanda malam ya kawo mana aya ta alqur'ani ya biyo ta da tafsirin manya-manyan malamai sannan kuma ya gangara zuwa ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daidai gabar da muka dakata ita ce gabar da malam ya kawo mana hadisin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da ke bayani guda shida malam ya kawo mana su sannan ya fara ɗaukar su ɗaya bayan ɗaya yana mana bayanin su mun yi bayani game da imani da Allah hakanan mun yi bayani game da imani da mala'ikun Allah satin da ya gabata ko kuma darasin mu na ƙarshe yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi daidai inda malam ya ce wal imanu bir rusuli هو التصديق بأنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله تعالى أيدهم أيدهم الله بالمعجزات على صدقهم إيماني دمن زنن الله سمالا يتي والإيمان بالرسل سي إيماني دمن زنن الله ɗaya daga cikin turaku wanda dole sai mutum ya kudirce su a zuciyarsa ya yarda da su sannan imanin sai ke cika shine imani da manzannin Allah manzannin Allah guda annabawan Allah guda dubu ɗari da ashirin da hudu sannan manzanninsa guda ɗari da goma sha uku dole ne mutum ya yi imani da su a jimlace annabawa kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin musnad imamu ahmad dan hanbal Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda hadisin Abu Dharril Gifari Allah subhanahu wataala ya kara masa yarda annabi ya bayani game da adadin annabawan Allah ya ce su dubu ɗari da ashirin da ɗaya wanda Allah madaukakin sarki ya aiko su a matsayin annabawa sai kuma manzanni su ɗari da goma sha uku ne iya manzanni kenan Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin guda 25 ne kacal a cikin alkur'ani ya ambaci guda 25 a cikin alkur'ani saboda haka da yawa daga cikin annabawan Allah da manzanni ba mu san sunayensu ba ba mu san al'ummar da aka aiko su zuwa gare su ba amma dai a dunkule a jumlaci mun yi imani da su su ne Allah subhanahu wata'ala ya ce da manzansa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi minhum man qasasna alayka naqasus alayka daga cikin waɗannan manzanni akwai wanda mun ba su kissa mun ba ka kissa su ya rasulullah mun ba ka labarin su akwai wanda hatta shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai san su ba bai san labarinsa ba me yasa saboda Allah bai ga dama ya zantar da su ba iya waɗannan 25 ɗin kacal Allah maɗaukakin sarki ya zaɓe su ya ba mu labarinsu a cikin alƙur'ani za ku ga suratul an'am ita kaɗai ta kawo mana guda goma sha takwas a cikin suratul an'am akwai guda goma sha takwas Allah ya ambaci sunayen guda goma sha takwas sannan sauran surorin kuma suka ambaci sauran guda nawan guda a bakwai kenan ko yawwa sauran guda bakwai da suka rage da ba ambata ba akwai annaba adam alaihi salam akwai annabu nuhu a hudu afwan annabu hudu akwai annabu salih akwai shu'aib akwai idris akwai sallallahu alaihi wasallam guda bakwai kenan ko to su ne Allah madaukakin sarki bai ambace su a cikin suratul an'am ba an'am ba amma su an ambace su a wasu surori mabambanta juna musamman suratul baqara kaga ambata annabi adam ya zo aiko annabu salih da annabu hud da annabu shu'aib dukkaninsu ambatonsu ya zo a cikin suratul arab haka ne haka na annabi idris da zalkifil su kuma ambatonsu ya zo a cikin suratul anbiya annabi muhammad kuma tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ga ambatonsa nan guda hudu tun daga ali imran ko an ambace shi a cikin ahzab sannan aka ambace shi a cikin muhammad guda a cikin muhammad sai kuma wannan sura ka Allah madaukakin sarki ya ba annabinsa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi labarin annabawa guda 25 ne kacal to a matsayinka na musulmi dole ne wajibinka ne ka yi imani da annabawan Allah da manzanninsa a dunkule in na ce a dunkule shine dukkaninsu 124 kayar da annabawan Allah ne ya turo su sannan ka yi imani da su tafsilan a rarrabe su ne wanda Allah ya zaɓa ya baka labarinsu su ma ka san sunayensu ka san isoshinsu zuwa ga wa aka tura su mai suka gaya wa mutanensu mai kuma mutanensu suka mayar musu a matsayin ba da amsa wannan duk dole ne a matsayin ka na musulmi ka yi imani da shi saboda haka mala ya ce wal imanu bi rusuli huwa tasdiqu bi annahum shine imani da manzanni mala ya ce shine gasgatawa akan su an fi ma akhbaru bihi anillahi ta'ala amma su gaskiya ne game da abin da duk suka ba da labari game da Allah maɗaukakin sarki annabawa sun zo sun ce Allah ya aiko su me da ku Allah maɗaukakin sarki ya aiko su da saƙon isar da addininsa shi kenan saboda dole ne a dukkanin annabin da ya zo da mutanensa saƙon Allah daga Allah subhanahu wataala dole ne su gaskata shi wannan na ɗaya daga cikin imani da annabawa sai mala ya ce ayyadahumullahu bil mu'jizati ala sidiqihim ɗaukin sarki ya karfafa annabawa da shi shine mu'ujizozi da ya ba su ala sidiqihim dan ta tabbatar da gaske su dan abin da kamar wuya yan uwa kawai ɗaya daga cikin ku ya tashi kawai lokaci guda sai ya ce Allah ya aiko shi ina fata an fahimta ba kowa zai iya amincewa ba wanda suke kusa da kai sun san gaskiyarka ba mai ƙarya bane kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo da saƙon musulunci wanda ya fara tara ita ce matarsa na khadija kuma kai tsaye ta imani da shi babu tantama ya samu babban amininsa abubakar ne siddiq allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yarda shi ma nan take saboda ya san abokin nasa ya yi imani da shi babu tantama to amma kun ga da zancen ya fito waje fa me ya faru a kana rajulun suka rinka cewa mutum ne kawai ce a masa wahimi yadda ba za su yadda ba amma sai Allah madaukakin sarki ya ba wa annabawa da manzanni ujiza ƴan uwa ita ce gagara koyo shine khawariqul ada sai annabi ya zo da wani abin da al'ada a al'adance bai saba faruwa ba misali tsagewar wata ba a saba ganin wannan ba misali annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yayi haka da hannunsa ruwa ya rinka zuba mutane kusan 300 da wani abin duk su sha su koshi su alula ruwan bai kare ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi addu'a a cikin abinci dan kadan wanda bai wuce na mutum ɗaya ba kusan mutum dubu su ci wannan din mene mu'jiza ne yanzu ni ko kai muka tofa yau ba haka bane amma shi sallallahu alaihi wasallam idan yayi addu'a ya tofa yau a ciki sai abincin ya ƙara yawa kuma sai ya ƙara daɗi da albarka tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to ita ce mu'jiza kowanne annabi daga cikin annabawan Allah Allah ya bashi mu'jiza ne dan ya karfafi sakonsa idan mutane suka ce to me zai nuna mana cewa kai annabi ne yi mana abu kaza tahaddi kenan sai su kalubalance su zo mana da abu kaza sai annabin ya gaya wa ya roki Allah madaukakin sarki ga abin da mutanensa suke neman sa ya zo da shi sai Allah ya taimake shi kuma sai ya bashi tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ke cewa ma min ma min al-anbiya'i min nabiyyin illa قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر annabi ya ce babu wani daga cikin annabawa daga cikin annabi daga cikin annabawan Allah face sai Allah maɗaukakin sarki ya bashi wasu ayoyi waɗanda irin ayoyin da mutanensa za su gani su imani da shi al'aya a nan wajen bi ma'ana al-mu'jiza ita ce gagar koyo ɗin sai annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi cewa inna ma كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي أما ني أبن الله مدعوكين سركي باني مبي جرم مؤجزة شيني وحي دا الله مدعوكين سركي من القرآن kun san shi bambancin manzon mu tsira da aminci su tsara tabbata a garce da sauran annabawa mafi girman mu'jizas ita ce alqur'ani littafin sa shine littafin shari'a daga ciki ake koyan addini sannan kuma shine mu'jizar saboda an ƙalubalanci duniya su zo da irinsa kowa ya kasa an ƙalubalanci duniya su zo da surori goma kowa ya kasa an ƙalubalanci duniya su zo ma da sura ɗaya kawai kamar ƙulhuwallahu ahad ko ina ɗina duk sun kasa wannan ba shine ijaz ɗin ba gajiyawar kenan an gajiyar da su kenan littafin da ya fi kowane littafi shi mu'ujiza ne kuma littafi ne na shari'a annabi ya ce to ni abin da aka bani mafi girman mu'ujiza shine wahayi da Allah madaukakin sarki ya min sai annabi ce wa arju ko fa arju an akuna aktharuhum tabi'an yawmal qiyamati ina fata ina kwadayi inji annabi sallallahu alaihi wa sallam na kasance mafiya na kasance na fi su yawan mabiya ranar tashin alkiyama tsira da aminci tsara tabbata a gare shi al'amarin haka yake dama duk annabawan da Allah ya aiko babu wanda kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawan mabiya babu domin kowanne annabi ana turo shi ne iya al'ummarsa iya mutanensa wa kana annabiyyu yub'athu ila qaumihi khassatan wa bu'ithtu ila an-nasi amma annabi cikin hadisin bukhari da muslim yace ana turo kowanne annabi ne zuwa ga mutanensa yanzu misali idan kai dan kaduna ne sai a ce akwai annabin mutanen kaduna eh iya mutanen kaduna zaka kira ka shiryar da su ga wani annabi can shi kuma a katsina yake yana kiran mutanen katsina haka lokacin ka samu annabawa da yawa wancan yana kiran wancan garin wannan kowa al'umma su ake turo shi amma da Allah ya tashi kawo sakon karshe wanda daga shi babu wani annabin sai Allah ya tattara duniya gaba daya sai cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya rasulullah ban turo ka ba sai dan ka kasance rahama ga duniya gaba daya al'alam shine duk halittar da ba Allah ba to Allah ya turo annabi rahama ne ga duniya gaba daya wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhiran Allah ce ban aiko ka ba sai gaba daya duniya kowa in dai mutum ne kai sakon manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya shafe ka idan kai aljani ne kai sakon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya shafe ka shi sa yadda yake dole mutane su imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake dole aljanu su imani da mai da manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi haka al'amarin yake yan uwa shi yasa babu wani annabi da Allah bai karfafe shi du'anillahi ta'ala risalatahu risalatahu shi yasa dukkanin annabawa da manzanni kuma sun isar da saƙon Allah madaukakin sarki a madadin Allah subhanahu wa ta'ala وبينوا للمكلفين ما أمرهم الله به sannan suka bayyana wa waɗanda shari'a ta hau kansu abinda Allah ya umarce su da shi almukallaf shine wanda shari'a ta hau kansa mutumin da ya kai shekarun balaga sannan kuma yana da hankali ya kai shekarun balaga yana da kuma hankali sai a ce masa mukallaf to wannan shari'a ta hau kansa ma amara Allah ma amarahum Allah bihi wa annahu yajibu ihtiramuhum kuma su annaba wannan da manzani da Allah madaukakin sarki aiko malai ce wajibi ne girmama su shine ihtiram girmama su ganin mutuncin su ƙasa-ƙasa da magana lokacin da su suke magana dole ne idan kana tare da annabi lokacin da manzon Allah yake magana tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko dukkanin annabawa kai magana ƙasa da tasa magana idan zaka kira sunansa ka san sunan wa zaka kirawo haka Allah madaukakin sarki cewa alladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi murya kama ba a yadda ka daga ta wuce murya annabi ba Allah subhanahu wataala ce walladhina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu waɗanda suka yi imani da shi suka yi imani da shi suka taimake shi suka mutunta shi suka girmama shi can cikin suratul fatih Allah subhanahu wataala ce inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran sai ce li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asilan tu'azziruhu ku karfafa annabi ma'ana ku taimake shi tuwaqqiruhu ku girmama shi ku mutunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tusabbihuhu kuma wannan tana komawa ne zuwa ga Allah madaukakin sarki ku wa Allah madaukakin sarki tasbihi dan ba wa manzon Allah tasbihi ai ko Allah ake wa tasbihi subhanahu dole ne idan abu ya shafi janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zakai magana to ka san abin da kake faɗa ba a sakin baki a janibin manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi Allah maɗaukakin sarki idan zai magana da annabinsa shi ya halice shi amma cikin girmamawa da mutuntawa ke masa Allah da ya halice shi ya ayyuhan rasul ya ayyuhan nabiyu ya ba haka an Allah ke masa magana ba ya kai wannan manzo ya kai wannan annabi ya haka Allah ke masa magana da inda ka ji an ambaci sunan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi gayan sunan to zaka ga siyaƙi ne na ba da labari ba Allah yana magana da shi kai tsaye ba ne ba haka ba ne muhammadun rasulullah labari Allah ke bara muhammadu manzan Allah ne wallazi na ma'ahu a shiddawu alal kuffari wallazi na amanu wa amilu salihati wa amanu bima nuzila ala muhammadin duk labari ake bayarwa ahadin min rijalikum walakin duk labari ake bara ba sunansa ake kira kai tsaye ba to dan Allah halittar da Allah yake masa irin wannan girmamawar kai sai ka saki baki a kansa shi sa ko me zaka faɗa a gaban annabi tsira da akan da ya shafi manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kayi kokari ka kiyaye harshenka annabi ko wani abu yayi Allah madaukakin sarki zai zarge shi ku duba yadda ake zargin annabi cikin mutuntawa Allah subhanahu wataala ya ce abasa wata walla an ja a hul'a'ama ba haka ba ne a basa ba a ma ce kai ba ba a ce a basta ba sai aka ce a basa wata walla ya haɗe rai ya juya baya kamar ba da shi ake ba mutuntawa da girmamawa Allah maɗaukakin sarki zai masa magana game da sakin mutane da ya lokacin yakin badar da aka saki wasu aka karɓi diyarsu da Allah maɗaukakin sarki ya tashi zai zargi annabi tsira da aminci tsara tabbata ga cewa ya afallahu anka lima azinta lahu wanda da yake bayani game da yi wa munafikai izafin ma a kawo zargin sai da aka yafe masa afallahu anka Allah ya yafe maka koma mai kai amma lima azinta lahu dan mai kai musu izini to dan Allah idan Allah subhanahu wata'ala tare da shi ya halicce shi subhanahu wata'ala yake masa irin wannan girmamawan da tausasa zance kai kuma waye za ka rinka sakin baki a janibin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abin da yasa nake kawo wannan wasu suna nan da sunan wai tauhidi ko wani abu sai ku ji suna faɗa magana akan manzon Allah wacce bata dace ba tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ka ji mutane cewa annabi ai bai isa ba kaga wannan maganar wallahi ba karamin magana bace annabi bai isa ba kai ka isa ka ce da annabi bai isa ba yanzu ko da mahaifinka ne ka kaddara ko da mutum babansa ne ya wani abin da ba daidai ba da Allah mutunci ne mutum ya kalli babansa ya ce babansa bai isa ba ai ba haka ake wa manya faɗa ba sai dai ka ce baba abin nan ba haka ya kamata ya kasance ga yadda ya kamata ka ce bai isa ba ko wata magana akwai wasu tsakiyara suna nan marasa mutunci marasa kunya wasu tauhidi suke wai tauhidi ne kuma ana ga annan magana to wani irin tauhidi ke da wannan da Allah Allah maɗaukin sarki ya samu dace ‘yan uwa dole ne wajibi ne girmama da mutunta ba ma manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kadai ba dukkanin annabawan Allah bala ya ce wa Allah yufarraqa baina ahadin minhum hakanan kuma ba a raba tsakanin ɗaya daga cikin annabawa la nufarriqu baina ahadin min rusuli Allah ce ba a raba ba ma raba tsakanin annabawa kowanne annabi daga cikin annabawan Allah za ka ɗauke shi a matsayin manzan Allah bawan Allah inda a ce musulmi yanzu zai faɗi mummunan magana ya zagi annabi isa ko annabi musa ya ridda ya ba addinin musulunci ana ba ta fahimta musulmi yanzu ya zo ya zagi annabi musa ko annabi isa ko annabi ibrahim ko annabi dawud ko ɗaya daga cikin annabawan Allah musulmi ya zage su mujarradin zagin da ya bar addinin musulunci ridda ce annabawan Allah mu musulmi na da itiqadin yadda aka aiko manzon mu tsira da aminci tsara tabbata a gare su ma haka aka be aka aiko su yadda manzon mu ya isar da sakon Allah su ma sun isar da sakon Allah yadda manzon mu tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake da girma da mutunci a idan ya fi kowa ma to su ma haka ya kamata ka kalle su ina fata fahimta shine la nufarriqu baina ahadin min rusuli tare da cewa dai tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd annabawa da manzanni tabbas Allah ya fifita wasu akan wasu wasu sun fosa daraja haka ne annabi Muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abu kowanne manzo haka ne sannan annabi Ibrahim alayhi salam sannan ulul azmi minar rusuli waɗannan su su biyar din haka ne ko waɗanne ne ulul azmi minar rusuli annabi Nuhu alayhi salam annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa sai annabi mu tsira da aminci tsara tabbata a gare shi su ne Allah subhanahu wataala ce da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyi da su wasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul bala yace wal imanu bil yawmil akhir sai imani da ranar lahira saboda da a takaice malam yake kawo imani da ranar lahira yan uwa ita ranar lahira ɗaya ne daga cikin sunayenta wata rana ce mai girma wata rana ce mai matuƙar firgitarwa da razanarwa balarabe idan ya girmama abu ko abu na da matuƙar mahimmanci a wajen sai ba shi sunaye da yawa shi sa kaga ita kanta lahira tana da sunaye da yawa a cikin alkur'ani Allah ya kira ta da sunaye da sufofi ga sunan Allah ya ce mata yawmul qiyamati a ce mata yawmut taghabun a ce mata yawmul akhirah a ce mata alƙari'a a ce mata alwaƙi'a a ce mata gashi nan sunaye da yawa me yasa aka ambace ta da sunaye ta'addadat asma'u me ta'addadat asma'u me yasa saboda girmanta da matsayinta wata rana ce ta musamman da Allah madaukakin sarki ya tanadar wacce za ta zo ba makawa idan zaman duniya gaba daya wa'adin da Allah ya kaddara wa duniya ya kare to shikenan za a busa ƙaho shikenan sai ranar lahira ta kasance to wannan lahi wannan ranar dan uwa mai albarka dolan ka ne wajibin ka ne kai imani akwai ta kuma za ta zo inda mutum zai ce shi bai yadda da ranar tashin alkiyama ba ya kafirce mata ko a zuciya sai darsa ya ji bai yadda da ita ba to ba shi da imani dole ne daga cikin arkanul imani ka yadda akwai ranar lahira ba ita kadai ba kuma da duk abin da ke waye da ita daga ciki akwai mutuwa da muqaddimatul maut abubuwan da suke zuwa kafin mutuwa zaman kabari binne mutum rayuwar barza duk sai kayan imani da su sannan tashi kamar yadda za mu zo makaranta dai insha Allah ta'ala duka sai ka hada su gaba ɗaya kayan imani da su Allah mana kyakkyawan ƙarshe yan uwa mala yace huwa tasdiqu yawmil qiyamati shine gasgatawa da wannan rana ta alkiyama an ce mata alkiyama ne saboda tsayuwar da ake yi wannan tsayuwar da za a yi a filin mahshar e tsayuwa mai mashkala alaihi min al'i'adati da abin da ya takunsa ita ranar takunsa min al'i'adati na dawowa a ba'adal mauti bayan mutuwa wannan shi mana cikin abin da za ka yi imani da ranar tashin alkiyama cewa duk wanda ka ga ya mutu yanzu da wanda ya mutu a baya tun daga kan ɗan adam na farko annabi adam alaihi salam da kuma wanda za su mutu a gaba har zuwa ɗan adam na ƙarshe a mutuwa a duniya gaba ɗaya dukkaninsu Allah zai dawo da su ina fata an fahimta Allah maɗaukakin sarki zai dawo da su zai ƙara raya su yaushe shine idan Allah maɗaukakin sarki ya yi busa ta biyu za a yi busa guda biyu ne ta farko wanda suka yi ragowa a duniya ba su mutu ba Allah maɗaukakin sarki zai ɗauki ransu duniya ta tashi kenan an gama duniya a lokacin e shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce wani fi hafi suri fasa iƙa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah sai ce thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamu yanzuruna kaji kiyama ta ta tsaya ko ita ta ta shiga kiyama Allah madaukakin sarki yace za a yi busa a cikin kaho ran tashin alkiyama akwai mala'ika Israfil mala'ika ne da Allah ya tanade shi ya ba shi kaho dan ya busa kawai shi aikin sa kenan shine Israfil wata rana annabi tsira da amince tsara tabbata a gare sai zaune da sahabbai ta ya za in samu ni'ima in samu jin daɗi ya ce wa sahibul ƙarni ƙadil ta ƙama ƙarnahu wa hana jabahatahu yantazirul izna ma'abocin ƙaho mala'ikan da ke busa ƙaho ya ɗauki ƙahon ya sa a bakinsa ya sunkuyar da goshinsa yanzu jira yake kawai a bashi izini ya busa yanzu ko da yaushe idan Allah ya ce da mala'ika Israfil busa shikenan to da ya busa kahon nan kowa zai mutu yan uwa kuma kowa zai mutu ne a lokaci guda ni ba zan riga ka mutuwa ba idan an busa ina raye kai ma ba za ka riga ni mutuwa ba yan uwa yadda kaga idan aka kashe kwai akwai wanda zai riga wani mutuwa a cikin su to haka kowa zai mutu ran tashin alkiyama idan aka yi wannan busar kowa zai mutu a tare ne kawai kuma kowa yana can yana harkokinsa yan uwa ba wai notice ba ake bayarwa ba ba wani notification a ce jibi za a tashin alkiyama kowa shirya a'a annabi ya ce wani ma yana gona yana ban ruwa wani ya daga yadi a kowa yana harkokinsa kawai lokaci yayi Allah zai ce a busa shikenan dan uwa duniya ta zo ƙarshe to idan aka yi wannan busar za a samu kamar shekara arba'in kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ambata sannan sai Allah maɗaukakin sarki ya tashi mala'ikan mutuwa shine Israfil ɗin mala'ikan mai busa kawo shine Israfil sai ƙara yin busa shi ma fa sai ya mutu dan ba wani mai rai da ba zai mutu ba ba komai sai ya mutu komai sai ya tafi sai Allah maɗaukakin sarki da mala'iku da aljanu da mutane kowa da dabbobi da an yi wannan busa kowa zai tafi hatta mala'ika da ke malakul maut ba shine mai ɗauke ran mutane ba ya kashe mutane in kaga dabba ta mutu malakul mauti ne in mutum ya mutu malakul mauti ne idan tsuntsuwa ta mutu kowa in ya mutu shi yake zar rai ƙarshe shi ma Allah maɗaukakin sarki zai ɗauke nasara ba kowa kullu shay'in halikun illa waje mai zai halaka sai Allah maɗaukakin sarki shi shi kaɗai zai wanzu to sai Allah ya tashi mala'ika mai busa sai ya ƙara busa ta bi kenan shine thumma nufiha fihi ukura sannan sai a yi wata busar ta daban Allah maɗaukakin sarki ce fa'izahun ƙiyamun yanzuruna sai kaga duk kowa ya miki ita ma miƙa ce da ake yin ta lokaci guda kowa zai tashi daga kabarinsa wanda ke cikin kabari zai tashi wanda ya mutu a cikin ruwa zai fito zai tashi wanda kuraye suka cinye shi zai tashi wanda ya ƙone a wuta ƙurmus Allah maɗaukakin sarki zai tattara kayansa kowa zai tashi lokaci guda kowa zai tashi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa yace idan na tashi yace ni ne kabari zai fara buɗe min na fara fitowa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ard shine wanda ƙasa za ta fara buɗewa ya fito sallallahu alaihi wasallam yace idan na fito zan ga annabi Musa a ɗaya daga cikin diraku koki annabi yace ban sani ba ko saka masa da aka yi sakamakon mutuwar can da yayi kun san lokacin da annan Musa ya ce zai ga Allah ba Allah madaukakin sarki ya ce a ungur ilal jabal ba ilal jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu ilal jabal ja'alahu me dakhan wa kharra Musa sa'iqan to wannan mutuwar da annabi Musa annabi ya ce ban sani ba ko ita aka saka masa yanzu aka tashe shi to kowa zai tashi yan uwa idan kowa ya tashi zai tashi ne yadda mahaifinsa ta haife shi ya mutum yake zuwa duniya hufatan uratan gurla kama bada'akum ta'uduna kamar yadda aka fare ku haka za ku tashi mutum ba shi da kaya ba shi da takalmi sannan hatta kaciya da aka masa ta koma lubaye da take kai ka san wannan rana ba karamar rana bace fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka za a tashi tashi qiyamun a tsaye yanzuruna suna kallon juna na Aisha take cewa ka ya rasulullah wannan abu da da kunya yake mutane maza da mata kowa yana kallon annabi ya ce al'arman ya wuce haka ina kike da lokacin da ake tsaki na ka ba san wanda yake kusa da kai ne a duniya ne zaka tsaka na amma bala'in lahira ka ma san wanda yake kusa da kai ranar da tashin da za a yi dan bala'i da musiba da take ciki Allah subhanahu wataala ya bamu labari ya ce mace mai ciki za ta tsuguna ta haifa abin da yake cikinta saboda bala'i yaron da aka haifa nan take farfara za ta farfito masa saboda bala'i yau ma izu ya ji alul wildana mai shiban shiban yau ma ta zahalu kullu murbi'atin amma arba'at mahaifiya da take shayar da ɗaya ta bincike shi ta yar wata ba'u kullu zati hamlin hamla duk wata ma'aboce ciki za ta zauna ko bai isa yawa ba za ta haife shi a lokacin saboda bala'in wannan rana kaga wannan rana ina ka tsaka kallon wani wannan shine ranar tashin alkiyama to za a tashi mutane bayan sun mutu wannan shuru da kuma tashi wannan shine abinda maga bayani akan sa shine annashuru tashin da za a yi fitowar da za a yi daga kabari shine annashuru za a tashi mutane wal hashru sai kuma tattara su a waje guda yan uwa bayan an tashi a hakan Allah maɗaukakin sarki zai tattara mutane don yi musu hisabi fi sa'idin ko ala sa'idin wahidin a wani fili guda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tabbatar da cewa za a yi za a yi hisabi ne a ardu sham kasar sham amma fa ba kasar sham ba irin kasar da kake gani yanzu ba a'a an canza kasa yau mutu baddalul ardu ghairal ardi was samawat wato kasar nan gaba ɗaya ba yadda ka saba ganin ta bace duk wani tudu da kwari babu shi za a ɗauke wannan kasar a canza ta da wata wace iri ce Allah shi ya sani sai ranar za mu je mu gani amma za a canza wannan ƙasar da kake takawa da wuta wannan samar ita ma za a canza ta da wasu sama zai kasance babu wani tudu ko kwari a ƙasa straight haka ƙasa take haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗa to sai Allah maɗaukakin sarki ya tattar mutane a waje guda duk mutanen duniya da aka taɓa litta da aljanu suna waje guda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce yusmi'uhum munadin idan mai magana zai yi magana zai iya ji da su duk gaba daya saboda duk suna waje guda ne ba wanda isa ya kwace ya dan koma gefe ko ya gudu kowa yana wajen kowa yana jiran umarnin Allah maɗaukakin sarki a wani lokaci ne Allah maɗaukakin sarki zai kaddara annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ba mu labari yace za a sassauto da rana a wannan lokacin ne yan uwa idan wannan akai wannan taron za a sako da rana daidai mil ɗaya madawacin hadisin ya ce ban sani ba mil ɗin kwalli ake nufi ko mil na tafiya mutane za su rinka ƙwaƙwalarsu za su rinka tafarfasa saboda zafi gumi za a yi gumi iya gwiwa wasu iya cibiya wasu iya baki wasu ma gumi ya shanye su a lokacin ne fa mutane za su rinka roƙan za su rinka bin annabawa suna roƙonsu a roƙa musu Allah maɗaukakin sarki a hisabi haffa da 'yan wuta gaba ɗaya za a haɗu kai ka san bala'in ya kai bala'i bahaushe ya ce abin da ya koro bera daga menene ya shiga wuta kai kasan ya hutar zafi to haka mutane za a rinka abin annabawa annabuwa da ka taimaka ka roƙa mana Allah Allah ya mana hisabi kowa ya san makomarsa annabi adam ya ce ba zan iya ba ku je wajen annabi nuhu annabi nuhu ya ce ba zan iya ba ku je wajen annabi ibrahim annabi ibrahim ya ce ba zan iya ba ku tafi wajen annabi musa annabi musa ya ce ba zan iya ba ku tafi wajen annabi isa annabi isa ya ce ai ba wanda zai iya sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da an je wajen annabi annabi ce ana laha ana laha ana laha wannan rana ta ce rana ta ce annabi je ya je gaban al'arshi ya yi sujjada ya yaba Allah maɗaukakin sarki da wasu kalmomin da shi ma da yake bada labarin bai san su ba yanzu sai lokacin Allah maɗaukakin sarki zai kimma da su Allah subhanahu wataala zai ce masa daga kanka roƙi a baka nemi ceto a baka sallallahu alaihi wasallam to a lokacin ne fa sannan Allah madaukakin sarki zai waiwaye mutane a mana hisabi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai Allah ya samu dace wallahi uwa akwai bala'i da musifa a gaban mu akwai bala'i da musifa da yawa masu girma a gaban mu wannan shine wal hashar sannan wal hisab yan uwa za a yi hisabi wal mizan za a auna aiki mizani da hisabi duk kusan abu ɗaya ne shi hisab shine irge ƙididdiga aiki duk aikin da ka san ka taɓa yi wallahi za a zo da shi wa in kana mithqala habatin min khardalin Allah ce ataina biha wa kafa bina hasibina Allah ce idan ya kai ƙwayar komayya ƙwayan zarra wanda sai ka sa telescope zaka iya ganin shi saboda kankanta Allah ce wallahi in ka aikata irin wannan aikin a duniya ranar tashin alkiyama sai mun zo da shi don mu irga a maka hisabi da shi Allah ce lallai madalla mun isa masu hisabi a rana a zo da shi a tara mai kyau da mara kyau a irga don ma kada ka ce an zalunce ka sai Allah ya sa kuma a kawo mizani bayan an irga fa ka san ga mai kyau ga mara kyau sai kuma Allah ya ce a zo da mizani wanda ma'ul mawazin al-qista li yawmil qiyamati fala tudlam nafsun shay'a Allah ce za mu aje wani mizani wani irin mizani ne ilahi rabbani na Allah ne subhanahu wata'ala za a zo da shi ya aji a filin tashin alkiyama sannan kuma shi ma a rinka auna aiki za a auna aikin da mutum yayi kai kanka mai aikin za a auna ka akan mizani sannan za a auna takaddun aikin kuma duka ba zalunci la zulma yawma fa wallahi Allah ba zai zalunci kowa ba za a auna komai da komai yan uwa idan an gama aunawa sannan kuma sai a zo da littafi kowa sai a bashi akwai wanda za a ba su littafinsa a hannun dama Allah ya samu daga cikin uwa fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu inni dhanantu anni mulaqin hisabiya fa huwa fi 'ishatin radiya fi jannatin 'aliya qutufuha daniya kulu washrabu hani'an bima aslabtum fil ayyamil khaliya kana karɓar littafinka kamar yadda kaga idan ka je kaga result a makaranta kaga ka samu abin da kake so ka samu irin point ɗin da kake so ka wuce da Allah kake jin daɗi ka jiyo ka kalli abokanka ina suwa neman wanda zaka ba labari kake yi to yadda ka san wancan kake yadda kaga wancan a duniya haka lahira take kasance zaka jiyo ka kalli ka kalli mutane ha'u muqra'u kitabi ku kalli littafi na inni dhanantu anni mulaqin hisabiya ina da tabbas na haɗu da hisabi gangariya mai kyau akwai wanda za a ba su littafin su ta hannun hagu kuma min wara'i zahari ta bayan bayansa wa amma man uti kitabahu wara'a zahari fa saufa me yada usubura wa yasla sa'ir sai Allah ce innahu kana fi ahlihi mas a duniya kenan ya gama jin daɗi da morewa a duniya innahu innahu zanna allan ya hur tsammani yake kwata-kwata ma ba wannan ranar ba ta zama duniya ba ta gushe ba to sannan kowa sai a bashi littafin to daga ba da littafi ba kowa ya san inda yake daga ba da littafi kowa ya san inda yake dan wuta ya san dan wuta ne shi ba abin da zai canza dan aljanna ya san dan aljanna ne shi to daga nan kuma sai me sai wasirat malai ce akwai asirat shi kuma siradi jisrun ne a gada ce da aka dora ta akan wutar jahannama alamatin jahannama akan wutar jahannama take ita dole kowa sai ya bi ta kanta ma'ana kafin ka shiga aljanna ma ko da an baka littafin ka anan dama sai ka bi ta kan wannan gadar ina ba ta an fahimta sai ka wuce sannan wata irin gada ce da manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kwatanta mana ita kaurinta ba ta fi allura ba kaifinta kuma ya fi kaifin takobi kaifinta ya fi kaifin takobi amma kaurinta bai fi kaurin allura ba ku duba yadda ake faɗin wutar jahannama to a kanta za a ɗora wannan mai kama allura ga kaifi ga siranta kuma takawa za ka rinka da ƙafa ka wuce kowanne mutum zai wuce gwargwadon aikinsa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wasu ya su wuce kamar walkiya amin amin Allah ya samu na ciki gaba daya mutumin da ya wuce kamar walkiya bai ma san ya wuce ba sai bayan ya wuce sai ya ce ai yanzu muke cirin Allah ke sarari sai a ce ai ka wuce to alhamdulillah wani zai wuce kamar gudun doki wani zai wuce kamar gudun mutum wani zai wuce kamar mai tafiya da kafa wani zai wuce da rarrafi annabi ya ce fa makhdushin naji akwai wanda zai je wucewa akwai wasu kalalib kallub shine kugiya da Allah madaukakin sarki zai sa hagu da dama akan hakan hanyar siraɗin guri ne kuntatacce kuma ga kugiya kaifi kuma ga tsini ta kuma ta kuma lankwaso haka kaga tana kama kana ta gulub za ta wuce ta jefa ka ƙasa kenan Allah ya kiyaye to haka aka take wujjigawa annabi ya ce daga cikin mutane akwai wanda za su sha yagu za a bantare su da yawa za a gyakushe su amma za su wuce za su wuce akwai wanda kuma za su afka ciki shi kenan kuma an mutum ya afka kuma ya tafi kenan ya shiga gidansa ba an muhu hawu ya kenan Allah kiyaye siraɗi kenan yan uwa wal jannatu wan nar mala yace sannan dole ne mutum ya imani da aljanna da kuma wuta duk suna nan Allah madaukakin sarki ya tambaye su yanzu haka zancen da muke aljanna Allah ya halice ta tana nan tana jiran ƴaƴanta Allah ya samu daga ciki Allah subhanahu wataala ya halicci wuta tana nan ita ma tana jiran ‘ya'yanta kowace daga ciki kuma Allah maɗaukakin sarki ya alƙawarin sai ya cika ta da mutane da aljanu Allah ya alƙawari sai ya cika aljanna ya alƙawari kuma sai ya cika haka ɗaukakin sarki ya yi musu alƙawari lokacin da suke musayya tsakaninsu da wutar da aljanna suke musu ita wuta ta ce ni wanda za su shiga cikina masu mulki da masu taurin kai da azzalimai da kaza da kaza suna ta abin nan ita kuma aljanna ta ce wanda za su shiga cikina su ne talakawa marasa shi masu tsoron Allah sai annabi ce ke aljanna rahama ta ce zan yi rahama ga wanda na so da ke ke kuma wuta azaba ta ce zan yi azaba ga wanda na ga dama da ke sai Allah ya ce amma na yi alkawari duk kubin su na cika ku kuma ba sai an cika sai an cika shi sa hadisin nan mai ban tsoro annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce Allah madaukakin sarki zai ta zuba mutane a cikin wuta bayan an gama hisabi za a zuba mutane a zuba a zuba sai Allah subhanahu wata'ala ya tambayi wuta ya ce halim tala'ati kin cika sai ta ce mai hal min mazid akwai ƙari a ƙaro a zuba a zuba a zuba Allah ya ce halim tala'ati kin cika ta ce ya rabbi hal min mazid akwai daɗi a ƙaro malamai suka ce inda za a zuba mata duk mutanen farfajiyar kiyama sai ta cinye su gaba ɗaya wato dan uwa sawwara girman wutar jahannama annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace idan aka tara mutane a filin tashin alƙiyama Allah zai sa a kamo jahannama a zo da ita ita ma wato yadda annabi ya faɗi za a kawo ta din shine abin tashin hankali me yace tana da a sabau alfu zimam majanyi dubu saba'in majanyi dubu saba'in annabi ya ce kowanne majanyi guda ɗaya akwai mala'ika dubu saba'in da yake jansa kowanne majanyi guda ɗaya akwai mala'ika dubu saba'in da yake rike da shi don Allah mala'ika ba ba mutum ba wani irin girma mala'ika yake da shi to wani irin girma ita wuta take da shi dan uwa shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce in za a sa mutum a wutar jahannama sai an canza masa halitta fatar jikinsa fatar jikinsa fatar jikinsa kaurinta kaurinta sai ta kai kusan sai ta kai kusan zira'i bakwai kaurin fatar ɗan wuta sai ta kai kusan zira'i bakwai haƙorinsa a wannan fiƙa guda ɗaya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yi dutsen uhudu wallahi tallahi yan uwa hadisi ne ingantacce daga manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yanzu in yadda muke dinnan a haka a halittar mu yadda muke za a ɗau mutum a sashi a wutar jihar ta wata makwara guda ɗaya ko ma ko kama a samu ne sai mutum ya zama tafkeke katoto ce dutsen mutum kamar haƙorin mutum kamar dutsen hudu shi kuma ya yake kenan to sai yayi wannan girman sai a hankada shi ciki kuma rami ne daman ba wai wani fili bane kamar ɗakin nan za a shigo da mutane a kulli a rami ne wutar jahannama da abin da ya kwace daga gabar jahannama ya shiga ciki sai shekara arba'in bai je ƙasa ba haka za a jefa mutum ciki ya ci ya ci ya ci ya ci kuma ba a mutuwa ba mutuwa sannan kuma iya azabar da mutum zai sha iya fata ce kawai take shan azaba saboda ƙuna da zafi yana kasancewa akan fata ne to iya fatan mutum idan fatan mutum ta soye sai Allah ya canza wata irin wannan mai kaurin ita ma ta cuta ta cuta ta soye Allah ya ƙara canza wata kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayra hal yadhuqul azab wallahi duk wanda ya saba wa Allah Allah ya masa tanadi tanadi zai je zai je samu haka in ka ba Allah kai ma Allah ya maka kyakkyawan tanadi yana nan yana jiran ka mala yace wa annahuma daru thawabihi wa iqabihi lil muhsinina wal musiina su aljanna da wuta gidaje ne na sakamako da Allah yake wa bayinsa da kuma hukuba da Allah subhanahu wata'ala yake wa bayansa ga wanda suka kyautata da kuma wanda suka munana ila ghairi zalika mimma sahha bihi naqal zuwa ga da wasu abubuwa daga cikin abubuwan da a ingantaccen nassi da aka ciro daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko daga alkur'ani suka tabbatar da su ma'ana dole sai mutum ya yi imani da su duk waɗannan abubuwan sai ka yi imani da su kafin imaninka da ranar tashin alkiyama ya cika duka wanda muka ambata da ma wanda bamu ambata ba duk kai imani da su wal imani bil qadri shi imani da kaddara huwa tasdiqu bima taqaddama dhikruhu shine ka gaskata abinda mun riga mun ambace shi a baya tunda babin tunda muka kulla ai bayani muke akai duk abinda muka ambata na kaddara dole ne kai imani da shi wa hasiluhu ma dalla alaihi qawluhu subhanahu abinda zai sanya kai imani da kaddara shine fadin Allah madaukakin sarki wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna lalle Allah madaukakin sarki shi ya halice ku da abin da kuke aikatawa wa qawluhu da fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yace inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar lalle mun halicci komai da kaddararsa wa min zalika qawluhu sallallahu alaihi wa sallam fi hadith ibn Abbas daga cikin abin da zai sa kai imani da kaddara har yanzu akwai hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda annabi tsira da aminci sa'ara tabbata a gare shi ce wa alam ka sani annal ummata hakika al'umma gaba ɗayanta lawijtama'u ala an yanfa'uka bi shay'in inda duk mutanen duniya gaba ɗaya za su haɗu a kansa amfanar da kai bi shay'in da wani abu kuma kankantarsa lam yanfa'uka illa bi shay'in kad ka tamfanar da kai da komai ba sai gwargwadon abin da Allah ya rubuta zai same ka na amfani yan uwa an fahimta abinda Allah ya riga ya tsara ya rubuta zaka samu wallahi inda a ce duk garin nan duka gatanka ne kai da masu kudin da masu da talakawan su duka su tare su ce suna so su yi maka wani abu na arziki wallahi ba za su iya ba sai abinda Allah ya rubuta maka duka Allah ya kaddara iya abinda zaka samu a rayuwarka na arziki ita ce miliyan biyar to ita ita wannan miliyan biyar ita kadai zaka samu ina fata an fahimta ko da an yi taron dangi duk masu kuɗin ƙasar nan gaba ɗaya su zo a ce ana so a baka arziki wala ba su isa ba sai abinda Allah ya kaddara zaka samu walau istama'u haka nan inda al'umma gaba ɗaya za su haɗu ala ayyaburruka bi shay'in akan su kuma su cutar da kai da wani abu lam yaburruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka ba za su iya cutar da kai da wani abu ba sai da abin da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara dama zai same ka sani idan da a ce duk garin nan za su haɗu su makirci su ƙulla su kunce fakiduni jami'an duk gaba ɗaya ku haɗu ku yi min makirci idan Allah bai ƙaddara wani abu zai same ni ba wallahi babu abin da zai same ka sai abin da Allah maɗaukakin sarki ya rubuta zai same ka shine yake samun ka sai annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ce rufi'atil rufi'atil aqlam alƙalman da aka yi rubutu da su na ƙudura Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara an ɗauke su sun ɗauke daga kan takaddun an riga an gama rubutun wajaffati suhufi kuma takaddun ma sun bushe idan aka yi rubutu da tawada ta daɗe ba bushewa take ba to alƙalamin an ɗauke shi takadda ta bushe yanzu me ya rage kawai zartarwa yanzu duk abin da yake gudana a rayuwar mu yan uwa Allah ya riga ya rubuta shi ne kawai e kai ne baka sani bai zilli da kai duk gobe mu san abin da zamu tashi da shi ba amma Allah ya san yana nan a rubuce zaka je waje kaza zaka yi kaza zaka yi kaza da sauransu ba wanda ya sani amma ta dari nafsun ma za ta kan dai san gobe zai aikata ma Allah ya san komai da kuma ya rubuta yana nan wannan hadisi yan uwa Imam Ahmad ya fitar da shi da Imam Tirmidhi Mala Albani ya inganta shi wa madhhabu salafi wa immatil khalaf anna man saddaqa bi hadhihi al-umur mazahabi na magabata da malamai waɗanda suka zo daga baya su ne alkhalaf shine wanda duk ya gazgata waɗannan al'amarin da muka ambata imani rukunan imani guda shidan nan tasdiqan jaziman gasgatawa yankakkiya da babu shakka la raiba fihi wa la taraddudin babu shakka ko kokonto a cikinta kana mu'minin haqqan wannan shine mumini haƙiƙa na gaskiya sawa'un kana zalika an barahinin qati'a hakan ku ya kasance ya yi imani ne saboda wasu hujjoji yankaku da ya gani a wa'iti qadatun jazima ko kuma wasu ƙudurce-ƙudurce nasa da ya ƙudurce da suka shafi addininsa wannan su suka sa imani da abubuwan da muka ambata to duk babu laifi ko dai ka yi imani ne ta hanyar abin da ka karanta ko ka yi imani abin da ka game da Allah da mala'ikunsa da sauransu malai ce wallahu a'lamu Allah shine mafi sani zamu dakata anan insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa sai mu tashi fasulun eh Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan ni da ku gaba daya kuskure ko tuntuɓin harshe Allah subhanahu wataala ya fi mana sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ولا حول ولا قوه الا بالله والسلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام نعم eh gaskiya ne yace tashin alkiyama ranar juma'a ne haka ne hadisi ya tabbata ranar tashin alkiyama za a tashi ranar juma'a za a tashi alkiyama insha Allah ta'ala sai kowa ya shirya